بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da biyar ga watan rabi'in al'asir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin daidai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya don ba manta ba mun tsaya a darasi na ɗari da ashirin da biyu za mu tashi darasi na ɗari da ashirin da uku a wannan littafi mai albarka a lubluwal marjan fi mattafaka alaihi shekar daidai kan hadisi na ɗari takwas da talatin da biyar ɗari takwas da talatin da biyar haka a kamar yadda aka nuna za mu tashi babu da yake magana akan wuju dawaful wada wajabtin yin dawafin ban kwana kun ji ce wuju dama dawafin kala nawa ne uku akwai dawaful kudu akwai dawaful ifada akwai dawaful wada to yana da kyau mu fahimci shi da kyau shi dawaful kudu me matsayin da me hukuncin sa wajibi ko rukuni ko mustahabi tawaful qudum na wajibi tawaful ifada fa wajibi tawaful wada'i shi ba shi ma wajibi tunda tawaful wada'i to kawai inda muke da gyara shi tawaful ifada tawaful ifada rukuni ne yawa rukuni ne amma wayannan biyun isa kamar yadda kai tambayar nan zatin da ya wuce duk abin da mutum zai zai faɗo ka fara gane matsayinsa duk abin da yake wajibi ba kai ba yanka za ka yi idan kwa rukuni ne to sai ka tara wata shekara to isa bambance shi yana da fa'ida sosai saboda haka tawaful ifada tawafi kala uku ne tawaful qudum ifada wada tawaful ifada shine rukuni wayannan guda biyun kuma wajibi to shi kuma wajibi in baka yi ba sai ka yanka rukuni kuma sai dai a tara wata shekara mutum ya je bai ɗayawar arba ba ai kaga yawwa saboda haka ai kaga sai dai ya tara wata shekara to shi ne yanzu kai tsaye malam zai gaya mana babu biyu tawafi da wada'i babu da yake magana akan wajabcin tawafin ban kwana wasu ko'ihi anil hadis da babu wata gabarunwa mai al'ada cewa an ɗauke mata ka gani inda rukuni ne ba za a ɗauke mata ba dole zai tsaye saboda haka sai ce hadisi na farko an ibn abbas radiyallahu anhu ba an karɓo daga abdullahi da abbas Allah ya kara musu yarda duk su bi kale yace umiran nasu an yakunu akhira ahadin bil bayt an umarci mutane na cewa an yakuna shine dide ko yawa an yakuna akhira wato ahadin bil bayt an umarci mutane da ranto karshen alkawarin su da dakin Allah shine abin nufi tawaful wada' ƙarshen abin da za su yi shi ne zanto ɗawabul wada hajjin ɗawabun ban kwana shi ne wanda za ta cika a baya a justice ya magana da muke cewa yake cewa wasu na zuwa tuɓe kayan to shi dama wannan ayyukan da ake so ka yi guda hudu ranar sallah abubuwa hudu ne ko na farko ne eh jiba na biyu yanka na uku aski na hudu tawaful wada haka ne to idan kai guda biyu ya halatta ka koma ka sa kayan ka ka jingirda sai washe gari da washe ranakun da ake layya kai zauren misali mutum sai yi zo ya jifa ranar sallah kun fahimta da kyau ku abubuwan guda hudu da mai da mai muka lissafa sannan da jifa to sai sai bai bai yanka bai jinkirta domin yana da lokaci sai aski kun ga wayannan biyu to ya halatta ya bari sai gobe ko jibi yayi sauran kuma ya sa kayansa ya koma gida ya wanka kamar yadda kuke faɗa guda biyu nan kawai yayi babu laifi ya halatta domin ai jira da kullayya ne ko yawa shi kuma dawaful wada zuwa ake dawa da kai kai ban kwana haka ake so to shine anan yake cewa illa annahu khufifa anil ha'il sai dai an yi wa mai al'ada sauki kaga wannan hadisin yana nuna mana cewa wato shi tawaful wada ba wajibi bane ga mai yobe al'ada sana ana so tawaful wada ya zama karshen aikin ka aikin haji shine da gaji kawai shirin gida kun fara waya da gida cewa kana hanya shine ana aisha radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat li rasulillah sallallahu alaihi wasallam na aisha ta ce annabi alaihi salatu wassalam ya rasulullah ya bayin Allah inna safiyata bint huyay ira hadisin can da muka wuce hakika safiya ir huyay qad hadat al'ada ta zo mata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake la'allaha ta hadithuna wato watakila ba ta tsare mu daga fita daga cikin nan domin za a tsaya jiranta shine da Allah ya tabi tuna sai annabi ya ce kamar wato mutum ne za ku tafi kana da iyalin ka sai da ce ai wace kaza ce za ki bata mana lokaci da sun biki kaza ba yanzu za ki bata mutane lokaci to sai kuma yace alam ta kun dafat ma a kunna sai annabi ya ce a'a ba ta yi dawafi ba dawafin ibada tare da ku annabi ya tambaya Aisha ba ta yi ba ba kalu bala iska ce ta yi kana ji annabi ya ce fakru ji yace zo mu tafi haka yawa Aisha zo mu tafi kawai ita ma ta tawo saboda haka babu wani nan tun da ta yi dawafin ibada dawafin wada ba wajibi bane akan shi ne kawai magana saboda haka ki taso ki dawo ko da kina ganin cewa irin al'ada ku da jikin ku na mata kuna jin cewa ai ai ga Aisha za ta yi to ke ai Aisha za ta yi ne saboda ita me ba ta al'ada kawai ta taso a kai za ku je kasuwa wanda suke zuwa da iyalin su guda biyu ƙasar Saudiya suna ganin irin wannan competition din an je kowace ka ba ta lokaci awa ɗaiɗai ta je ta dawo sai lokacin awar da kake jira za ta zai ɗaya da cewa ita bata gaba ba inda awa ɗaya na ba ku ke zo mu tafi kawai misali sai ke nan ta ga dawa ta taho ita kuma bata san gari ba dole ta taho to sai yake wato kaga nan alamta kun dafat ma kunna ai dawaful rukuni kim dawaful ifada ya fita shi ba ba mu da matsala da wani ana aisha kalan an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda tace qalat tace hadat safiya lailatan nafar da na safiya tayi al'ada ta zo mata daren da za a tafi shine annafar fa qalat tace ma urani ma urani ai ma azunnu nafsi ba na tsammanin kaina illa anni illa hadithatakum kamar ta gaya muku cewa ina ba tsammanin ba za ku tafi ba saboda zan tsare ku dalili na ba za ku tafi ba domin ban gaba ba kana nabi sallallahu alaihi wasallam aqra halqa ga wannan kalmar sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce aqra halqa mun faɗi wannan tun a baya cewa ba a dora ta a babinta akan matar annabi alaihi salatu wasallam domin a babinta in wani ka gayawa cewa Allah madaukakin sarki ya tumfuke ka kaga ba haka yake nufi ba abinda irin su tsakilatka ummuka ne tari bace ya da haka wayannan kaga laysat laysa ta ala babiha ko ba babun su ke ba yanzu da annabi ya kalli mu'adh yace tsakilatka ummuka fadbar bi zati dini tari bace ya da haka ko wa zufar bi zati dini taribat domin taribat ya daga wato turbaya ne a turab cewa Allah ya za hannunka yayi turbaya ya haɗu da ƙasa abun nufi miskinan za tira ba saboda tsawa talauci Allah ya sa daga hannunka sai ƙasa ba ka da komai sai taba ƙasa kawai kaga annabi alaihi salatu wasallam ba haka yake nufi ba an fahimta da kyau shine misalin da muka yi bahauje kai abu kace in ka burge zai ce shegewa da ba shege yake nufi ba wai abun burgewa kai amma zai ce wa shege an fahimta da kyau ko to saboda haka irin wannan kalmomin ne su ma a larabci akwai saki na ka ummuka kaga akara abinda ake nufi a fassara kai tsaye cewa Allah madaukakin sarki ya sa ba za ki haihu ba ki zama makarariya ba haka annabi yake halka kuma Allah ya haɗa ki da ciwon makogwaro ba haka ba ne shine wani malamin mu na zoro yace kamar wato a hausa kace dan Allah gafara kidan Allah kidan Allah zo mutum amma ba kai ba laysa laysa alabajiha yawa saboda haka akara halka taribat yadaka nakilatka ummuka duk ababi je malamai suke sawa saboda haka baya nufin wannan kalma a dafat yawman nahari sai da yake tayi dawafi ranar tayi dawafu dawafu rukuni dawafu ibada ranar sallah ila na'am sai aka ce kana sai annabi yake famfiri yau mu tafi kawai yau famfiri ita kadai to mu tafi ba jira kenan to babu sai babu dukhulil ka'bati lil hajj wa ghairihi babu da yake nuni akan an so mutum ya shiga Ka'aba da alhaji ya shiga cikin Ka'aba da waninsa wanda ya zo aikin hajji an so ya shiga cikin Ka'aba ko wanda ba aikin hajjin ma ya zo yi ba kamar mai umara da waninsa wasalatu fiha kuma an so kai sallah ciki shi za ka ce an zo da an ce wajibi ai mun shiga uku waddu'a fi nawahiha kulliha dai addu'a a bangarorin sasannin guda hudu duka kowanne bangare ka juya ka daga hannu ka roki Allah wannan bangaren ma ka roki Allah dai kowanne nahiya an so wayannan abubuwan an bilal an karbo daga bilal bin abi rabah sai yanzu muka zo kansa tunda muka fara hadisan shine maula abi bakr ibn siddiq mun ce maula shine bawan da aka yanta eh sai na bakar shi yake yake ya yanta shi sannan shine mai yi wa annabi alaihi salatu wasallam kiran sallah ya je yakin badar tunda uwan da aka ce ba ya je badar ku to da kallin sa ba yakin da aka yi a bayan da yaki sai jahida badran wal mashahida kullaha ya je badar kuma duk wani yaki da aka yi ya je sannan kuma yana cikin asabiquna al-awwaluna ila al-islam farko farkon shiga musulunci annabi alayhi salatu wasalam ya ba ki shaida cewa dan aljanna ne tun yana duniya mun san wannan hadisin wanda ya karanta riyadu salihin cewa an biyo takun kafarsa a cikin aljanna sannan lokacin da aka yi hijira daga makka zuwa madina annabi ya hada shi kawance da abu abai da ibn jarrah abokin kawancensa ke an fahimta da kyau ko yawa ka kama yadda abdullahi bin haram abokin kawancansa shi ne wa amru bin jamu'a to shi ma wannan abokin kawancansa ke al'asharatul mubashshirun bil janna yake aminu hadhihi umma shi sa in sayyidina umar dan kadab ya ganshi zai ce abubakar sayyiduna wa a'taka sayyiduna haka yake cewa abubakar jagoran mu ne kuma ya yanta jagoran mu ba kaga baka fada ne amma ba kabilanci saboda musulunci wane mutum ya rasu a shekara ta wato 20 bayan hijira a can Syria Dimashqa Syria ta da a garin Dimashqa a nan yaro eh yawa da turanci wa to sai ji a to an bilal an abdullahi bin umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kala al-kaaba annabi ya shiga cikin Ka'aba wa Usama bin Zaid da shi dawa wannan kuma hasken makaranta ne shi ba dan wata ran za a ce da suwa annabi ya shiga Ka'aba ina irin wannan tambayar saboda haka suwa ya kaga ya shiga da shi da Usama bin Zaid hibbu rasulillahi ibnu hibbi rasulillahi wa bilal da bilal wa usman bin talha al-hajabi wannan usman bin talha al-hajabi din wato ana cewa shi wannan talha din ibnu abi talha ana kiransa da abdullahi bin abdul uzza al-qurashi shi ma yabo ya musulunta tare da Khalid bin al-Walid da Amr bin al-As lokacin da aka sassauta wannan matsalar ta sulhul Hudaybiya kaga sai ka rike wata shekara aka Hudaybiya sannan ya je fatahu Makka an gane ko sannan Annabi alaihi salatu wasallam ya ba shi mukullin ɗakin Ka'aba shi wannan Usman in za ku tuna a tarihi ya ba shi mukullin ɗakin Ka'aba sannan kuma annabi da ya tashi ba shi yace kuzaha ya bani dala khalidatul salida eh gashi ungo ya ku ƴaƴan talha mahaifin sa kenan khalidatul salida domin shi ma mahaifin sa ya gada shi dalan da na faɗa to abdullahi bin abdul uzza sunan sa shine mahaifin sa asali shine masu mukullin da'aba an fahimta da kyau ko in za ku iya tuna ai da aka zo daga baya an kwace daga hannunsu annabi ya karku ya mayar musu to shine yake cewa in go da kin da yana cewa in go wannan mukullin har abadan abadi cewa tsakan ku gaba ɗaya su har yanzu su ne masu mukullin ka'aba tsakan wato Usman bin Abi Talha har yanzu masu zuwa su buɗe ka'aba sai ce la yaji'uha minkum illa zalim ba wanda zai kwace muku wannan mukullin in ba a zalimi ba to kaya ku duk wanda ya kwata ya shiga uku ya zau ya zauna a Madina ya zauna a can har Annabi alaihi salatu wassalam ya bar duniya to lokacin da Annabi alaihi salatu wassalam ya bar duniya sai ya tashi daga Madina sai ya koma Makka to a Makka ya rasu an gane ko a shekara ta 42 bayan hijira wasu kuma suka ce a shahada aka yi mara ya ranar da aka yi ajina dai an gane ko wasu anan suka ce an masa shahada su zo da haka su ne dai masu kula da kaba shine usman ibn talha al-hajri fa aglaqaha alayhi ya kulle annabi alayhi salatu wasalam ya kullo kofar wa makata biya ya zauna kaga bayan kin gama shiga sai ya rufe kofa ba da shigowa kenan tunda shi yake kula da ita yace fa sa'altu bilal hina kharaja Abdullahi da Umar yace sai na tambayi Bilal lokacin da ya fito daga cikin Ka'aba yace ma sana annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya san yadda yake wajen bibiya yace da annabi ya shiga cikin nan da Allah ne yayi saboda bi komai na annabi bibiya yake da ya shiga cikin mai yayi yana so ya ji wata irin ibada yayi shi ma in ya shiga yayi to bara mu tsari ne da ala amudan an ya tari dama akwai kira ku dirkoki guda shida a kaba filoli guda shida a cikin kaba sai yake masa ya sanya fila guda daya a hagunsa wa amudan an yamini sannan fila guda daya a dama wa talatata amidatin wara'ahu kira ku guda uku kuma dirkoki guda uku suna bayan sa wa kana albaytu yawma idin ala sittati a'midatin a lokacin dakin Kaaba yana da a lokacin kun da a lokacin dirkokin da suka rike shi guda shida to ai jira ga ya mana ne na ɗaya lissafi zai ko bari su sake muku lissafin kawai calculation mathematics ne cewa ɗaya dama ɗaya hagu uku a baya ina ɗaya shine kawai matsin ɗaya tana gaba shi kenan saboda haka guda shida ne ta gaban sai aka baka kai ka nemo to tana gaba saboda haka sai ce a wakan bati yau mai ala ta ta amilati thumma salla to ku rike wannan gabar sannan yayi sallah shine thumma salla sannan yayi sallah domin za mu zo wani hadisi da za ku ji da zai faɗa watakila zai yi bayanin da zai Ali bin Abbas radiyallahu anhu ma kan lamma da kana Nabi sallallahu alaihi wasallam albayt da afina wa ihi kulliha abdullahi da abbas kun ga ibnu umar ya faɗi nasu kan shi kuma da abbas da ya zo da yake da annabi ya shiga ɗakin gaba addu'o'i yayi a kusurorin nan guda hudu duka wala mai salli bai salla ba hatta kare da minhu har ya fito yayin da ya fito falan ba kare da yana fitowa raka'a raka'atayn sai salla raka'a biyu fi kimanin ka'aba yana mai kallon ka'aba wa qala sai bi hadi al-qibla annabi yace wannan ita ce al-qibla wannan hadisin ya ci karo da wancan ko bai ci ba eh wanda ya ce an yi zalla wanda ya ce ba yi ba shi Abdullahi dan Umar Bilal ne ya ba shi labari yace masa an yi sallah da suka shiga cikin Kaaba ga yanayin da Annabi ya yi sallah shi kuma Abdullahi da Abba za mu ji nan gaba Usama tun dan zai shi ya baki labarin cewa da Annabi alaihi salatu wasallam ya shiga addu'o'i kawai ya kusurowe duka wayannan da suka bada labarin da zuwa ka shiga ko ba da zuwa da zuwa ka shiga to amma bari mu karasa hadisi ne sai ku ji bayani ana Abdullahi bin Abi Aufa قال إيجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاف بالبيت عبد الله بن أبي أوفى الله يقارى مسي الدائتي النبي عليه الصلاة والسلام يا دوافي يا عمر كيسي دوافي على لكن الله وصلى خلف المقام ركعتين yayi sallah a bayan makamu Ibrahim dama yadda annabi yake yin dawafi zuwa yake da makamu Ibrahim da Ka'aba su yake ta a gaba mun faɗi wannan a baya cewa inda dama haka ake so kai ka sa ta a gaba in babu dama da cinkoso kai dai kawai ka fuskanci alƙibla shi amma haka aka fito cewa ka dawo sai din ba kowa ne ya karanta haka ba sai ka dawo daidai ga mu'amu ibrahim ga ka'aba dama ba ta da nisa tsakanin da ka'aba sai ka sa ta a gaba kawai sai sallah raka a biyu kuliya da fatiha da kuliya fatiha da kuli wallahu shi annabi yake biya inda ya dawo wannan raka a biyu wannan ake biya kuma raka a biyu wata kai kai raka'o'i ba rakoyin tawafi biyu ne kawai idan wani sallar za ka yi daban bayan ka koma gurin zaman ka sai ka ci gaba da yi to kun ji sai ce wa ma'ahu man yasruhu minan nas a cikin a tare da shi akwai masu fitirce daga cikin mutane fa qala lahu rajul sai wani mutum ya ce da shi a da kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-ka'aba shi annabi ya shiga cikin ka'aba qala la sai ya tubara wannan tunda shi kaga maganar umara aka yi misali to amma akan maganar da malamai suka yi bara ku Imam Nawawi da ya zo bayani a cikin sharhi da yayi wa Muslim sai yace wa ajma'a ahlul hadisi ala al-akhdh bi riwayat Bilal gaba ɗaya malaman hadisi sun haɗa akan cewa za a yi riko ne da ruwayar Bilal dan Ajira ba sai tabbatar da cewa Annabi ya yi sallah Lisa bi annahu musbitun fa ma awu ziyadatu ilmi domin al-musbitu muqaddamun ala nafi wanda yazo ya tabbatar shi yake gabatarwa akan wanda ya koko ne wanda yake akwai wanda yake babu to me akwai din da ka'idi wanda yake babu ba ilimi ya kawo ba an gane ai ko yawa shi bilali ya ce ali wanda yake ba ai ba zai yi shi bai gani ba to bara ku ji amsar da ya bayar ta kayatar da ni shi sa ne makin ɗinta فزيتي فواجب ترجيحه والمراد الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود yace abin da ake nufi cewa wato a salatu ma'uda shi da ya kore sallar yana nufin wai sallar da aka saba da ita yau da gobe mai rukuri da sujjada shi sa ibnu umar yace wa nafitu an as'aluhu kam sallah shi za na manta da tambaye cewa raka a nawa yake an fahimta da kyau ku amma Usama dan zai da ya kore ko cewa ya annahu lamma da kalul kaaba agla kulbaba yayin da suka shiga cikin kaaba kawai kullu goba sai wa jagalu bi du'a suka shagalta da yin addu'a sai Usama yake ganin cewa kawai addu'an nan wato da ya ga annabi yana ta addu'a sai ya shiga da kiwa kawai yana ta addu'a ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي الغيب والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية أخرى annabi ya ya gaba da bangaren da yake shi ko yana ne yana da labbaik Allahumma Allahumma kaza yana ta fara bai sa annabi ya bar gurin da ya koma wata nahiya an fahimta da kyau ko to shi kuma bilalu duk inda annabi ya yi rabin sa kusa da shi sun ba sallan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya yi sallah a wata nahiyar shi ko zamu yana tsaye da Allahumma inni as'aluka aljanna wa ma qaraba ilaiha ya rufa idan sai yana ta addu'a bai san ba annabi yayi wannan sallar ba me yasa sai ya ce wa kana salatin khafifa sallah ce gajeriya irin yadda ake raka ta ne fajr wata yi ba ta zalla dan Allah ka dube yadda malamai suke ba ta mura da za su ce kadai ya ci karo sai ƙarya da ke gaskiya ba ka duba yadda malamai suke aiki ba ka duba abin da ya bayar cewa wata kila yana dan ya shiga da addu'a shi kuma tunda ya tabbatar yana bin sa kafa da kafa cewa yayin da har aka yi sallah aka yi sallaba shi bai sani ba yana da yana ta roƙon Allah wannan abu ne mai yiwa ko zai yiwa a ba yiwar ma su zai ce falan yara ha usama ne gila babu ma ba wato ba da wace gani yi bijuwa shi bai ma za a yi ba saboda ya ke garci da kulla kofa da kuma addu'a da yake gala da ita to sai ce wajata lahu nabiha amalan bi zanni ya halatta ya kore akan abin da yake zato domin bai gani ba wa ba shi idan illa ba ali ba wa ma huwa da gaji hadisan ko shikenan ba wani iskali a nan to shi ne ba abin da ya kawo to kun ga yanzu an ga ta guda saboda haka annabi yayi sallah a cikin Ka'aba amma kai yanzu kai saka shiga ba sai manyan mutane in kare su ake gudewa shugabannin kasashe ko wasu ne daban amma za mu zo mu ji nan gaba inda a ce tsarin ya tafi didi za mu samu dama kowa zai rika kira ana abdullahi babu na tsafin ka'aba shine ko babu da yake magana akan warware ka'aba anan kuma zan ma tambayoyi malam Muhammad kai malamin zira ne an zo bina ul ka'aba wa bina'iha da gina ta ana aisha radiyallahu anha qalat qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam annabi alayhi salatu wasalam ya ce da ni laula adatu qaumiki jina na aisha bil kufri ba dan mutanen gida babban musulun da bane wato sun jawari dan furfushin kafircin su a tare da shine laula adatu qaumiki bil kufri an gane ko ba dan mutanen ki ba su dade da baro kafirci ba kaga ka kai ya bazara ji haka sababbin musulun da ne ba su dade da baro kafirci ba la naqabtu albayda da na warware wannan ɗakin shi an gane ko ai da na rushe ɗakin nan na sake gina shi sun malabanai tuhu ala a tafi ibrahim kuma da na gina shi akan a tafin da annabi ibrahim ya gina shi domin yadda kuke ganin sa yanzu ba a tafin annabi ibrahim ba an gina tambaya ta ta farko an gina ka'aba a rushe a gina sau nawa tambaya ta farko ke sannan a cikin wanda suka yi gine-ginen nan da rutsa da gina mutum da kuka sani tambayi farko shi ne mutum da wani a sau nawa aka wannan tambayar sau nawa aka rutsa ka'aba kuma wannan sha Allah ta ci mai zuwa zan manta ba zan zan rubuta ya zan manta yi domin in ji sau nawa ina so asali zo da ke ku bincika malam Muhammadu musamman kai da kake kan tsira kana fara kan da littafin malam Abu Talib sai ji dinabul ka'abai to yana da kyau ka zo wannan gaba ka rika yara sun fada cewa a to dinabul ka'abai da ne ba da ita babu ita ne to ana bukatar asali waye asalin wanda ya fara gina ka'aba ya kamata wannan bincike a malamin jira yayi an fahimta da zogo domin yayin da kake biyawa yara abin da ya shafi jira annabi ku ka ba haɗe hankalin da suke ba hankalin su suke ba idan ka je ba musu wannan sakon kuma baya tafiya kawai ka yi bayani wata ran na kawai shiga ajin ka na yi karambani na gaya wasu a ajujuwa za ka iya tambayar wasu cewa ga tsarin asalin yadda tsarin ginin ka'aba yi asali waye ma tushen ginin ka'aba waye fara ginawa annabi ibrahim shi ya fara ginawa in ba shi bane da ya zo yaya aka yi sannan sau nawa aka rusa ka'aba aka gina an fahimta da kyau ko eh an da zami gini shin wannan tushen tsarin wato tambayar shi ne ginin ka'aba yana kan tsarin da annabi ibrahim ya ce a kai ko baya kai wannan amsar a karatun mai yanzu za ta fita baya kai domin za ku ji a karatu ita wannan ta fita amma wannan tambayoyin gaskiya ina buƙatar sosai da sosai soti to kaga sai ya ce mana to laula hadaka qaumiki bil kufri لنقعت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم فإن قريشا استكثرت بناءه قريشاwa su suka takaita gidansa to a nan ba ka je bincikawa za a baka labari na cewa ga yadda aka yi ma aka gina sai suka takaita waje alat lahu khalfan nan zan ya fito ba ne lokacin da suka zo su quraisha za su yi ta gidan gidan ka'aba sai suka ce to duk da ba su musulunta ba musulunci bai zo sai suka ce duk wanda zai kawo kuɗi kada wanda ya kawo kuɗi sai na halal ba a san kuɗin sai da giya ba a san kuɗin kaza ba a san kuɗin kaza kuɗin halal to abin da ya janyo ginin Ka'aba ya kishika akan asasi Ibrahim alaihi salatu wassalam saboda kuɗin da aka kawo ba zai isa a gina ta har zuwa hijiri Isma'il da kuke gani yanzu wannan na tsayen da ake zuwa a dafa shi sa duk wanda ya je kewaye Ka'aba ya wuce cikin jure Isma'il su bai kewaye Ka'aba ba ta cikin Ka'aba ya rika shiga yana wucewa domin wannan gurin yana cikin gidan Ka'aba rashin kuɗi ne ya hada su yi ne shi sa za ku ji a bayanin da za ku samu a cikin su akwai wanda wato da ya zo ya rusa misali baran ba da wannan amsar ita ba yau Abdullahi bin Zubair lokacin da ya zo ya ginin sa ai kaga sai da ya mai da ita kawai Ibrahim sai da ya shigar da hijirar Ismail amma saboda siyasar duniya da hajjaji ya zo zamanin Abdulmalik bin Marwan sai da ya rusa da ya mai da hijirar da take shi ne kuma damar shi ne take har yanzu a haka to shi ne annabi yake gayawa da na ga cewa ba dan mutanen ki sababbin musulunta bane da sai na ruje da na mai da ita yanayin yadda annabi Ibrahim kawai Ibrahim din nan sai ya shigo wannan dan bayanin ya dan fito amma abin cikin wa Malam Muhammad za mu ƙara samu wani abu an gane ko to sai yace fa inna quraisha istaktarat bina'ahu wa ja'alat lahu khalfan kun ji ko me ake nufi da wannan shi ba ku kalle shi da kyau ja'alat lahu khalfan ai al murad bihi babu man babu man khalfa asali ko ba biyu ne kamar yadda wannan kofa take exit din nan akwai kofa da da ka shigo sai ka fita sai suka mai da kofa guda ɗaya kawai a baya shi ne hawa daga cikin malamai suke cewa ai watakila ma fa abin da ya sa annabi baya taɓa sauran rukunin ba rukuni hudu bane a jiki hijiru ismail da rukunin jama'a sauran biyu suna fesin hijiru ismail watakila abin da ya sa baya taɓa su suka ce wai saboda a cikin ka'aba ne wane mutum wannan wani bincike ne da wasu malamai suke a cikin bayanan na لجعلته وجعلت له خلفا زي da sanya wato waja'altu lahu khalfan almurad bi babun man khalfaha an gane ko sai na sanya kofar daga baya shiga da fita asali ita ma kofa bi ce yanzu kofa don sai aka ba daya kuma da suka tashi sai suka yi da akan kiri abun nufi kalfan din waja'altu lahu khalfan da na sanya kofar a ƙasa maimakon akan kiri shi yanzu idan mutum ya zo za ku hango ta sama har tsani ya ke zawa in za a hau to asali a ƙasa take kawai shiga za ta to shi ne annabi yake waje altu lahu qalban da na sanya ta a baya kuma a ƙasa ba wai a kan wannan tsanikan da suka mu zuwa su da suka sata ba bulallika wannan shi ne asalin ka'aba ko ba a ƙasa take da na kuma ko ba biyu shige da shiga da fita amma kun ga yanzu yadda take to shine waja'altu lahu khalfan sannan dadin dadawa bayan bincika an ka duba da gaban jira kuma za ka iya komawa aya cikin ma'ida ja'ala Allahu ka baitul baitul harama qiyaman lin-nas a wasu tafsiran ba duka ba wasu shi ma za ka dan samu bayani sosai da za a yi ma akan gina Ka'aba an gane ko to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata mu lura da shi da kyau sai ce ana aisha radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga nana aisha matar annabi kira da amince Allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala laha annabi ya ce da ita alam tare anna qaumaki lamma banawul ka'aba ba ta ganin lokacin da mutanen ki suka gina ka'aba istaksaru istaksaru kai an kawai ibrahim sun takaita ga barin a wato wannan a filoli na annabi ibrahim alaihi salatu wassalam fa qultu ya rasulullah sai nace ya ba kin Allah ala tarudda ala qawaid ibrahim baka mai da su akan ka'idar wato kan jirkokin da annabi ibrahim ya kafa ba asasin da annabi ibrahim ya kafa kada da yake laula hiditanu qaumiki bil kufri la fa'altu ba dan da cewa mutanen ki sababbin shiga musulunci ne ba zai da barin kafirci ba da nayi haka fa kala abdullahi huwa ibn umar abdullahi da umar yace la in kana aisha sani a ta zanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in har aisha Allah ya kara mata yadda to ga ma shi ba magana ibn umar cewa ta ji wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai to tarakat tilaba a rukunai annabi ya bar sumbatar rukuni guda biyun nan daidai ne ko ma'ura ni ma akwai anawa ma'ura rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai ma azunnu ba na tsammanin annabi alaihi salatu wasallam tarakat tilaba rukunai ya bar sumbatar rukunin nan guda biyu allazaini yaliyani hijr wanda suke daura da hijr isma'il ina tsammanin abin da ya sa ya kyale su ba abin da ya sa ya bar su illa annal baita lan yutammam ala qawaid ibrahim sai dan kawai dakin Allah ba a cika shi akan ka'idodin annabi ibrahim ba to magana ma babba ce babba ce an ji wannan ko kun ji yadda tsarin Ka'aba yake tafiya babu jannul Ka'aba babu da yake magana akan aljidara katangar Ka'aba wa badiha da kofar to ga gurin kofar ana aisha radiyallahu anha qalat ta'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil jadi na tambaya annabi alaihi salatu wasallam dangane da katangar Ka'aba amin al-baiti huwa wata katanga hijir Ibrahim sam ita Ibrahim ko a dakin Ka'aba take qala na wa annabi yace kwarai kuwa kun ji ne ce ba malahum lam yudkhiluhu fil bayt bai za ba su shigar da dakin ba cikin dakin Allah cewa katangar ba cikin dakin Allah shi ma wannan ƙara ma wani wani rafara ka koma fatawul bari karkashin hadisin hadisin ne ƙari kun ganna ta bada rafara saboda bayani za ku yawwa to sai ce um qala sai ce inna qaumaki qasarat bihim nafaqa to shi kenan ma bayanin da ni cewa mutanen ki ne kudin da aka ce su tara dama an nafaka ba fa ana nufin siyarwa kawai ba wa an fi kubi da billahi mun ja wannan bayanin azira cewa kawai ka amfanar da wanda kudi shine in bari sun takaita wajen mai siyarwa abin nufi kawo kudin da za a amfani da shi wajen gina ka'aba tsawon masallacin nan ne ana zuwa yi mita wato square idan su 50 by 50 ya ka takaita sai a yi shi abin da ya samu ko za a samu civil engineer cikakku da kaza da kaza su zo su yi bayani da da da da masana gini su yi bayani akan cewa to wannan iya bubulan da aka samu ba zai kafa kaza ne zuwa kaza shi ke sai a iya haka ce a tsaya nan domin ka'idar da aka yi iya abin da aka samu ke inda an samu bulo dubu hamsin to za a yi wannan masallacin na bulo dubu hamsin amma sai aka samu bulo dubu ashirin sai a ce to kafa nawa zai yi mita nawa yanzu zai yi su masana gini za su gaya ba cewa zai yi kaza har a gaba to shine abin da ya faru iya abin da aka tara ba su yi ganganci ba ba cewa sai da aka ga abin da ya samu suka ce to iya abin da ya samu daga nan za mu tsaya dan za ku ji a bayanin da za ku samu ai da ko rufi ba ba ka ba ko rufi ba ku da suka iya wannan din ma suka tsaya ko rufa ta ba su yi ba kuɗi domin an wa Allah alƙawarin ba za mu saba kuɗin haramun ba ko sile biyar a ne mu kun ji sai nake ba ma sha nu babi shi sa muke cewa bawa Allah kar kai wa Allah wayo a ce kai ba za ka ba Allah koyi ba sai kudin riba da ko wanda yake da wannan akwai wanda aka gaya mana cewa biliyan ɗaya ce take yawo a bankuna taka duk abin da kaga zai kuma kullum bayani ake mata cewa yanzu banki kaza ya kuma da kaza in ka je shekara ɗaya za ka samu interest na kaza to shi ko taimako kaga yayi da wannan kuɗi ba ba zai rowa ba kuka tambaya zai wayar amma a wannan zai wallahi kaga ba daidai bane wannan kuɗin da ake so ka nemo wani cikin rufin addini sai ga wannan kuɗin aje a yi ka ka ba iya ga cewa kuɗin kaza ne shi ya san me za a je a yi simple idan kuwa naka ne na nafila ta tsawoye to wannan ka iya zaɓar abin da za ka yi amma kuɗin riba ai ba buƙatar shawarar ka kawai kawo su a je abin da ya kamata da su ba a buƙatar shawarar wannan shi ne duk da wani ina magana wata ran malam hafiz ya ce ai ba irin akawun ba akawun ba irin akawun din mutanen yanzu bane wai kai ya ga yake zuciya ba ko ba eh za ga wannan tashi tun kullum kudin ka ake riba da ba yawanci gaskiya kan mu na kasa kasa ba mun inda ba ni ma dai wannan ji wallahi ni dai ko da za a ce wata an turo min naira biyar in ganta sai in ji kuma sai ka ba kuɗi ya jima ba ko naira biyar din ba za ka gani ba dan da sai dai ka ga an kwana ni kai an kwashe ba da yake zuwa tashi tashi ko yawa to ga kai ake zukewa amma wanda ake magana injinan suna nan mala'u ne masu kai biliyan da yake yawo miliyan kaza akwai bawa Allah da na sani shi kudin da aje yake amma fa duk abin da aka tsara wallahi kusan kowanne lokaci sai ya nemi shawara ta ko dubu goma sai cewa me za a yi dan ce da guri kaza kai kaza da ita baya barin ta bai zai ba to akwai irin wayannan sannan kuma idan a ƙauye muka ce tafi ƙauye kaza ka yi kaza sai ce kuma kar ka bari a gane kai ka bayan kan ma ma godiya domin ba su za ka godewa sun raba ka da masifa ba dan ba ke za ka ba su ba yawwa wuta ce ta makale ma aka kwaci aka kunje ta daga jikinka waye zai godiya kai za ka yi Allah ya kiyaye amma wallahi wajen ginu cewa ita za ta ginu da ita za su gina rayuwar Allah ya kiyaye to kaga to shine ya gaya mana anan sai yake a inna ka muki kasar bihimul nafaka kuntu kudin da ya kare sai nace fa ma ja'alu babihi wanda ja'a kaji tambayar ku domin za ka bar kofar da daga sama kada ji ibada zalika kaumuki lidu man sha'u mutane ki sun yi haka ne don su rika shigar da wanda suka ga dama ba haka ake yi yanzu wa yanda umman ja'u ta hana wanda suka ga dama ga shi nan muna da rasan da yawa nan sun ji ga 20 30 amma ka tambaye su waye taba shiga babu wala zara kai da kai kake so ka ji ko kuma daga taba zuwa sau daya a kaji dalili hijira annabi ya gaya walaula anna qaumaki hadithu ahaduhum bil jahiliya ba dan mutanenki sababbin mutunta bane ba su dade da baro jahiliya ba ba kafu an ce kira kulubu kuma ina tsoron kada zukatan su musanda malam ko ake idan za ka yi tallan ilimi kai a gonar masu ilimi ba gonar jahilai ba akwai abin da kai a gaban jahilai za su karyata ka karyata addini yawwa kai da kake da karatu so ake kai karatun kuma karatun ya nuna ba ya ake zama da mutane sai ka zauna lafiya shi sa tsariya ta dauki wato imam mali za ta kai gurin rabi'a sai ta ce je ka ku koyi karatu koyan zama da karatu aka ta fara tura shi dan na godiya tara karatu amma kwata kwata bai san ina ya ake mu'amala da karatu ba shi sa karatu daban ilimi daban da bambanci za ga wani shekul islam ne ya tara karatu amma bai da mu'amalar karatun to sai a ce samu matsala to kun ji to sai ce an ulu ila al-hajara am jadra fil bayt cewa ana jin tsoron saboda ba zai da ga musulunci ba in shigar da wannan katangar cikin lafiyar Allah wa an ulsika babahu bil ardi kun ji in sauke kofar ta haɗu da kaza amma tana nan a zama yanzu za ka ga tsani yake zahirin na karban na lada a hau to kun ji annabi yayin niyyar wannan abu a tambayoyin mu za ku ji za a kuma ruje Ka'aba nan gaba ko za a kuma ruje ta ba malam Muhammad a nemo mana na Ibn Umar shi muke da ai sun ma faɗa sai a baya shi ne Ibn Umar inda ya zo wannan adabul mubarakat da kake karanta da ka ga sai kala abdullahi to dan masul ya ji wane mutum shine amfana karanta mukaddima karanta mukaddima bulugul maram karanta ta kowane littafi sai ce an kaji na ce kaza wani da ce ko kaza na ce a mashaɗiya ne wannan rubutun a farko zai ce ma idan ka ji kaza ji kaza ke da kaga hamza yawwa ji in ka ji wani littafin shi kuma jimfin da yawa kaza ɗan gari kaza shi kuma yake to saboda haka shi yake rijiya suwa a ba haka ake nufi ba ai su kaga annabi alaihi salatu wasalam a wannan lokacin kaga an riga ne mata makka duk mutane sun shiga musulunci ba wai karatun sallah ba fatiha ba ba san ba daga shiga musulunci yanzu mutum yana zuwa ga shi za ka bada zakka sannan za ka je a yi nan sai shi shiga ba ko ba haka bane ba shi ba shi ko yana shiga musulunci wanda ya ce masa ya so ya ya shiga musulunci yana zuwa ya gama shan garin robarsa ya cika cikin yana cikin ruwa kake tuka wa ya cika ciki ki wuce ruwa ke yi ne ki cika wani shan ruwa amma kaza in ba da shi zai ce ma ya fita domin a kan shan ruwan nan ya fita wannan wai wani ya musulunta ya zo ya ci ya garin robo ya zo yake liman fituwar nan sai wani aka kasa nan bayan wani yake yi ai ba shan ruwa ya kai ba da su kuma shan ruwa ki suka ce ka kuri fita ne wallahi akan wannan garin roba sai ya fita shikenan abinci a hankali shine fiqh wal islam ai an gane ko yawa saboda haka wannan shine fiqh ba zai zo yana zuwa musulunci da fara dora ba cewa biloniya ne da kudin zai dawo irin manyan yaran nan da suke za a sabon gari za ka je ka ga mutunci ya je a hanyar wancan gurin sai su nan da hanyar iya bayan zaukin nan wallahi wani dakta muna yi da jiki wani dakta abin da gano abokin arziki ne sun yi tafiya da shi yadda ya nuna mai gida goma a jini jibin na wani daga nan zuwa tsamiya yi ce kaga da daga nan zuwa wani gurgari tsamiya ya fi kilomita talatin da yake mutanen mu a masu kuɗin nan da wani zai daure ji ya yi wurare ita guri ne da za a raya shi na gaba amma wallahi an yi jiro yanzu kurin gaba ɗaya ya zama nan yace kuma sai ya gaya ma wata dabara yace kaga ban yi danki iri ɗaya ba ko yace dan kar a gane juna wani wai idan ya je wannan gidan ya yi fenti brown zai koma can gurin ya kaza duka ya ce ba juna wani goma a jere a kai ka yi zai nuka je nuku ka yi ko ba ta kafin gidaje goma a jere shago ba za a baka ba wanda ya shago to yanzu da haka shine yake yana wannan magana kuma na ga haka ne yace wallahi malam muna tafiya sai na ga filin daga nan bai fi kilomita talatin bai ci inda mutanen mu a masu kuɗin mu wani zai daure je gurin ya ci ya gurin shi ma yace da za a fara yace kaga duk da za a yi kuma ya taimaka wa musulmi ya zama sun mallake gurin gaba ɗaya ba a time goes on kuma domin yace siyan gurin zai janyo ni karfi a gurin wataƙila nan gaba sun ma siyar mana duk da gurin to amma idan aiki malam ba wuce ga sassa a gurni ne kawai wani ya mutu ya bar yaya a ɗaga gidan ya ce ya ce su tashi su koma dagogon su a ko aka bane ko me dire shi ne kawai yawwa Allah ya jiwaje to kaga wannan zo dai na ga nuna min lokaci yayi amma bari mu ga hadisi guda ɗaya za mu iya biya yan na guda biyu ko za mu iya biya biyu ne kuwa sauki eh haka ne guda biyu za mu iya biya ko ba ɗaya to babu lahaji hajji anil abidi li zamana babu da yake nuna za a iya yi wa mutumin da shekaru suka yi mai yawa ya gajiya za a iya bar aikin haji wa harami ko tuba ta rashin lafiya da wani abu ko kuma tuba wani abu ne ma da makamancin su aure ne mauki ko ma ya mutu kawai mahaifin ka ya rasu bai aikin haji ba sai kuma Allah ya hore ma yanzu ya halatta ka biya wani ya je ma ko kai ka je kai ma wani zan biya ma aikin haji amma mahaifina za ka yi ya halatta ko bai taba zuwa ba eh na mahaifin ne dama kai dai ba ka je ka ka sha laban ka ci da jaja me a ciki in ka ji ka biya mun zan je umar zan sha laban zan ci da jaja kuma zan ba ya haɗi kawai zan ba to ina zane a to ina wani yawwa ka gani saboda haka wannan shi ne أنا عبد الله بن عباس قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل بن عباس ينا بوي باين أبو هوا النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت امرأة من خطأ في وتبع تقول لك خطأ فجعل الفضل ينظر إليها في فضل عباس يتكلم don mataki ne yaro ne ƙananan shekaru shi kuma yaro ka kyale shi duk inda mataki yake akwai kallon mata wannan ko ka sani ko baka sani ba kawai ka yawo ka zama mala abba ka huta yawwa amma ba duk ciki banda injiniya kuma Allah ko banda shi dan ji kallon kafa yake yawwa to sai yace dan nan kuna da kallon sa ba dai yawa da zai ka kifa nake ba ba ma ya mutu yanzu dai to sai yace wa tanzuru ilayhi ita ba tana kallon sa su ma suna kallon wajalu nabi sallallahu alaihi wasallam yadribu wajha al-fadl ila shayk al-akhar da nabi yake ture fuskar sa cewa kalli dai bangaren a wannan gurin albani ya dauko wannan gaba yake da sa ni kaji wajibi da annabi zai ce ke zo sa ni kaji duk da cewa wani zai ce to ai ba a sa aikin haji ko da ana sawa an fahimta da kyau ko faqalat ya rasulullah sai tace ya bakin Allah inna faridatan lahi ala ibadihi bil hajj Allah ya wajabtawa bayin da wata wani wajibi aikin haji sai yace adrakat abi shaykhan kabira lokacin da aka wajabta aikin haji ya riski ma'aikina ya tsufa tsoho ne duk ya manyanta la yasbutu ala rajula abu hawa muke zuwa shi ba ya iya zama sai dai a rike shi aba hujja an hujja ce zan yi mai aikin hajji kaga shi ne yake nuna cewa wato ba aikin hajjin take mar ba lokaci kala na'am annabi yace kwarai kuwa fa zalika fi hajjatul wada hakan ya bara aikin hajjin ban kwana hadisi na karshe an yubadil bin abbas kala ja'at imra'atun min qasab ama hajjatul wada wata mata ta zo daga qasab shekarar da aka yi hajjin ban kwana shi fadl bin abbas sunan kawai da muka faɗa ana cewa abu abdullah wasu kuma ce a abu muhammad ake ce mar mahaifiyar sai ita ce ummul fadl lubabatu asugura ko bintul hali yar uwan maimuna bintul hali matar annabi alaihi salatu wasalam dan kaga dan waye dan amman annabi alaihi salatu wasalam babban annabi sannan shi ne babban dan abbas ibn abdul muttalib shi ne babban ɗansa fadlu ya girma abdullahi ibn abbas shi ake wa Abbas al-Kunya da shi Abul Fadl an fahimta da jawu yawa sannan kuma ya rasu ne a can gurin da ake kira da wato Urdun lokacin da aka yi wata annoba da'ura umwas din amwas a lokacin ya rasu shekara ta goma sha tara takwas kai zamanin halibancin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda sannan ba ya mutu bai bar ɗa ko ɗaya in ba ummu kulsum ba yadda ɗaya da ake kira ummu kulsum wanda alhassan ibn ali ya aure ta sannan ya suka rabu tana cikin wanda ya aura daga baya ko bayan sun rabu sai abu musa al-ashari ya aure ta ita wannan ummu kulsum dama haka ibn ali kun ga an ga muku shi jarabawa san mutum ne mai sakin mata an fahimta da ke ko da shi da mugira dan shi uba eh dan ji haka ibnu ali zai da aure mata kawai a rayuwarsa zai yi aure wata rana eh an je binciken aure ba ma bincike ba yana aure yanzu yana neman aure gida kaza an gane ko mutum abuwan na eh mahaifinsa abbasin ya je bai ce musu sakin mata yake wasu kace za mu bai mun yadda an ba shi ya saka a ce ahlul bait ya aura ya saka shike eh su dai kawai burin su a ce ahlul bait ya taba auren dangin sai da ali eh shi yau sai da ali shi ya gaya musu cewa kawai ba abbas ba to shi ne wannan mu je zuwa saboda mun cinye lokacin to me yake da tumratun aina al-bakan nan ne ko da tumratun min qat'ab ama hajjatul wada wata mata ta zo daga kabilar banu qat'ab shekarar da aka yi ban na qalat ya rasulullah inna faridatallahi ala ibadihi fil hajji adrakat abi shaykan kabira la yastadi an yastawi ala rahila ala tazanabu fa hal yaqdi anhu wa ahujja anhu aina biya dazu yawwa kada na mu yi kikenan mun gaba awwal da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan da wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah ya dace da mu muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da sifofin sa madaukaka duk wanda suke mana wasiya da addu'o'i na da kai Allah ka biya mu bukatun Allah ka zauna da kasar mu lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ne ka ba nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da shugaban sa madaukaka Allah ya karon da kasar mu lafiya Allah ka ƙara rufa mana asiri duniya da lahira abin da ya fi karfin mu Allah ka iya mana bana da lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ولن نسكتا أولي أقوال ولن أولي سكوا أقوال لك شفانا ولن سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.